الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى نيكو قوما ترى تركو يومنا ترى قوات الربيع الأول hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da biyar ga watan goma shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne wallafar babban malami imam albarbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 66 a cikin wannan littafi 66 a darasin da ya gabata mun tattauna akan wato gaba ta 91 cikin wannan littafi inda imamul barbahari ya ce siye da siyarwa kasuwanci cinikayya halal ne matukar an yi cinikayyar ko siye da siyarwar a kasuwannin musulmi domin abinda kwakwalwa za ta fi saurin kawowa idan an ce kasuwa ta musulmi ce musulmi su suke yin kasuwanci da saye da siyarwa a ciki to an fi tunanin dukkan siye da siyarwar tasu yana gudana ne bisa koyarwar alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa sai malai yake cewa kasuwanci ko siye da siyarwa halal ne matukar ya zamto an yi siye da siyarwar a cikin kasuwanni irin na musulmi irin kasuwannin da ainihin wato ake tafiyar da su akan tsarin alkur'ani da koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matukar ba a samu wasu abubuwa da ke gurɓata kasuwanci ke ɓata siye da siyarwa matuƙar abubuwa waɗanda ainihin wato ba su zamto haramtattu sun shiga cikin wannan kasuwanci ba kamar abin da ya shafi wato tagrir wato cinikin garari ciniki na rashin ainihin wato tabbas a iya samun wani daga cikin masu cinikayyar ya cutu ko mai siye ko mai siyarwa matukar kasuwanci babu zalunci a ciki babu wani bangare cikin bangarori guda biyu da aka tirsasa ko aka yi masa dole sai ya siyar ko sai ya siya sannan matukar kasuwanci ya kubuta daga ainihin wato yodara da almundahana da magudi matukar kasuwanci bai zamto ya saba wa alkur'ani ba bai saba wa ilimi ba to wannan kasuwanci halastacce ne musulunci yana maraba da irin wannan kasuwancin musulunci yana maraba da irin waɗannan 'yan kasuwar hadisan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa game da mahimmancin 'yan kasuwa da falalarsu to ana magana ne game da 'yan kasuwa da suke kasuwanci irin wanda yake daidai da koyarwar alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayoyin alkur'ani da dama sun yi magana game da mahimmancin siye da siyarwa ko cinikayya Allah ta'ala ce ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay kaga wannan ayar Allah ta'ala ya ce fa idza ainin wato qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaga wannan aya kai tsaye tana magana ne akan neman arziki a wajen Allah madaukakin sarki ta hanyar kasuwanci sannan Allah madaukakin sarki cikin ainin wato a suratun nur ya sake cewa yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal sai ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah kaga nan ma gashi baro baro tijaratun wala bai'un kaga kasuwanci ne da siye da siyarwa wasu mutane ne Allah ta'ala ya yabe su wanda siyansu da siyarwarsu ba ta ɗauke hankalinsu ba ta shagaltar da su gabarin ainihin wato ambatan Allah gabarin zuwa masallaci gabarin ainihin wato halartar sallar jami da kuma zuwa sallar ainihin wato juma'a wannan duk ayoyi ne da suke magana game da abin da ya shafi ainihin wato kasuwanci na siye da siyarwa da haka za mu tashi akan gaba ta 92 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa alam rahimakallah annahu yanbaghi lil 'abdi أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله سبحانه وتعالى وإن عمل كل عمل من الخير Imam al-Barbahari ya ce wa alam ka sani dan uwa mai karatu ko mai sauraron karatu rahimakallah mala ya maka addu'a ya ce Allah ta'ala ya maka rahama annahu yambage lil abdi ya dace ya kuma kamaci bawa an tashabahu ash-shafaqatu abada wato ya zamto tsoro baya rabuwa da shi har abada ma sahibar duniya matukar yana rayuwa yana zaune a wannan duniya kada mutum ya saki jiki lallai ana son bawa ya zamto cikin fargaba cikin ɗari-ɗari da tsoro a wannan rayuwa da yake yi a duniya me yasa malam yace haka yace li annahu saboda shi bawa la yadari bai sani ba alama ya mutu akan me zai mutu yana sallah zai mutu yana zikiri zai mutu yana karatun alkur'ani zai mutu abinci yake ci zai mutu tuki yake yi zai mutu tafiya yake a zaune yake a'a yana saban Allah zai mutu bai sani ba wannan kadai ya ishi bawa ya tso ya ji tsoro a wannan rayuwar da yake domin ba irin yanda mutuwar ba ta zuwa wa mutane akwai waɗanda ta zo musu suna bin Allah akwai waɗanda suna kan ganiyar saban Allah ta zo musu kai taka aya za ta zo ba ka da masaniya ashe ya cancanta ya cancanci ya kuma kamaci ka zamto cikin ɗari-ɗari da tsoro a wannan rayuwar da kake ta duniya akwai wanda ya taho wato gwanin ban sha'awa a farko-farko amma a ƙarshe sai kuma al'amura suka birkice masa akwai wanda kuma al'amura suka taho masa a birkice Allah ya yi masa gyaɗar dogo a ƙarshen al'amura sai rayuwa ta inganta kuma sai aka cika a haka a wani rukuni kake a wani zubi kake baka sani ba a ƙarƙashin haka kenan ya wajaba a kanka ka zamto cikin tsoro da fargaba da ɗari-ɗari a wannan rayuwar da kake ta duniya saboda mala ya ce baka sani ba a kan wane yanayi za ka mutu wa bima yuktamu lahu da me za a cika she rayuwar tasa bawa bai sani ba wani ana wani Allah yakan taimake shi a cike rayuwar tasa da kalmar shahada wani akan cike rayuwarsa ainihin wato da wasu kalaman waɗanda ba na kalmar shahada ba to kai ɗan uwa da kake da sauran numfashi da me za a cike maka rayuwar Allah zai baka ikon cikawa da kalmar shahada ko kuma wasu soki burutsu da surutai marasa kan gado da su zaka cika baka da wannan amsar sannan wa alama yalqallahu subhanahu wa ta'ala sannan a yaya mutum zai haɗu da Allah yana cikin ‘yan ajin tubarkalla ko kuma yana cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da su yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce ba zai tsarkake su ba yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce ba zai kalle su ba kallo irin na rahama yana cikin waɗanda za su haɗu da Allah wato a cikin yanayi wanda zai zamto musu musiba da tashin hankali kana cikin wannan ko kana cikin waɗanda haɗuwarsu da Allah zai zama musu abun farin ciki suna cikin waɗanda za su ga Allah su manta da ni'ima ta gidan aljanna baka da masaniyar ayaya za ka haɗu da Allah to shi yasa sai malai yake gaya maka cewa ya kamace ka ka zamto a wannan rayuwar da kake ta duniya to ka zamto kana cikin tsoro da fargaba domin waɗannan abubuwan baka da amsa su aya za ka mutu baka da amsa da me za ka cika baka da amsa ya za ka haɗu da Allah baka da amsa wa ina amila kulla amalin min alkhairi ko da mutum ya aikata kowane irin aiki na alkhairi fa ana son fa ya zamto cikin ɗare-ɗare a wannan rayuwar kan mutum ya ce shi ai ya sha duk abin da ake bukata yana yi sallah ce yana zuwa masallaci yana yi a jami yana nafulfuli yana kaza shi yasa sai mala ya ce ita wannan rayuwar da kake rayuwa a cikin ta ta cancanci tsoro ta cancanci ka zama cikin fargaba saboda wayancan tambayoyin guda uku baka da amsa su ko da ku a masallaci kake kwana ko da ku dukkanin maganganunka zikiri ne da ambatan Allah shi yasa sai ya ce wa inna amila kullu amalin ko da ku mutum ya aikata kowane irin aiki min alkhair na alheri kada ya rude shi inda wannan rayuwa ce gaba ta 92 malai ce wa yanbaghi lirrajulil musrifi ala nafsihi ya kamata ga mutumin da ya batanci ga kansa akwai wanda shi batancin ba wani yawa batancin ba kansa da kansa yayi wa illa kansa da kansa yayi wa tabo kansa da kansa ya bata to sai aka ce ya kamata lirrajulil musrifi ga mutumin da ya zamto mai ta'adi mai barna ga kan ala nafsihi ga kansa Allah ya qata'a raja'ahu min Allah ta'ala kada ya yanke kauna da samun rahama daga Allah tabaraka wa ta'ala indal mauti lokacin da ya zo mutuwa ko da mutum ga irin abubuwan da ya aikata na kusakurai da abubuwa marasa kyau to idan ya zo mutuwa ya kyautata wa Allah zato kada ya yanke kauna da rahamar Allah wa yuhsinu dhannahu billah ya kyautata zatansa ga Allah wa ya khafa dhunuba amma fa ya ji tsoron zunubansa fa inna fa in rahimahullah fa bi fadlin idan Allah ya yi masa rahama ya ji kansa wannan falala ce daga Allah wa ina azabahu idan kuma Allah ya yi masa azaba fa bi zambin Allah baya wa mutum azaba haka kawai lallai in an masa azaba fa bi zambin ya cancanci wannan azaba domin akwai zunubin da ya aikata wannan gaba guda biyu masu muhimmanci da tsada su ne maganganun da imamul barbahari ya mana matashiya da su a yau to babban malami alfauzanul fauzan rahimahullah wanda bisa tsarin littafin shine yake ƙara bayani da kuma sharhi game da abin da shi mawallafin littafin ya faɗa sai yake cewa hadhihi الشيخ فوزان الفوزان يتي هذه مسألة عظيمة wannan mas'ala ta farko mas'ala ce ba kankanuwa ba mas'ala ce mai girma wahiya wace mas'ala ce wannan ita ce annal mu'mina shi mumini ya jima'u bainal khawfi war raja ana so ya hada tsakanin tsoro da kwadayi ko tsoro da sa rai ko tsoro da ƙauna ta rahama, ya zamto yana tsoron azabar Allah, yana ƙauna da fatan samun rahamar Allah, haka ake so bawa ya kasance. Shi mumini baya karkata ɓangare ɗaya, wannan matsala ta alkhaufuwar raja, mun tattauna ta a wannan majalisi mai albarka a aƙidatu tahawiyya mun karanta ta mun sake maimaita ta dai a cikin al'aqidatu tahawiyya mun faffaɗe ta a munasabobi da dama da muka yi a karatu a wannan masallaci mai albarka mas'alar al-khawf war raja mumini so ake zamto al-khawf war raja ya zama masa kaman fukafukan tsuntsu tsuntsu ba zai iya tashi ba sai da fukafukan nan guda biyu alkhawfu shine fuffukensa na dama arraja'u shine fuffuke na hagu to shine zai samu ya tashi to bawa ana so ya zamto kaman fuka-fukan tsuntsu kada wani ya fi wani daidai wa daida suke shine zai bawa tsuntsu damar tashi ya balance a sama kuma ya ci gaba da kewayawa da kuma ainihin shawagi don haka shi ma abin da zai taimaka wa mumini ya zamto ko da yaushe yana cikin tsoro da fargaba da ɗari-ɗari game da azabar Allah ko da yaushe mumini ya zamto cikin fargaba da tsoro don bai sanya ya zai mutu ba ko da yaushe mumini ya zamto cikin fargaba da tsoro bai san da me zai cika ba ko da yaushe mumini ya zamto cikin tsoro da fargaba don bai san a yaya zai haɗu da Allah ba amma fa wannan tsoron kada kuma ya zama shi kadai kake kallo a lokaci guda kuma ya kalli ɗaya ɓangaren duk da bai san yaya zai mutu ba bai san da me zai cika ba bai san ya zai haɗu da Allah ba amma ya dinga ƙaunar rahamar Allah ya dinga ƙaunar insha Allahu zai cika da imani ya dinga ƙaunar zai mutu a yanayin da Allah ta'ala yake so ya gabawa mumini ya mutu ya dinga ƙaunar haɗuwa da Allah salamin salaman wannan shine alkhawfuwar raja an fahimta ko da haka kada mutum ya rinja yadda bangaren tsoro ya dinga ganin ya dinga yi wa Allah kallon bai da rahama bai da jin kai bai da tausayi baya yafiya wannan kuskure kamar yadda kuma ba a son mutum ga laifuffuka yana ta yi kwata-kwata babu tsoro ta tare da shi kawai kullum yana kallon ai Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah mai rahama ne Allah mai afuwa ne da aka yi ta kallon wannan janibin ya manta da janibin ainihin alkhawf to shi yasa sai malai yake cewa so ake mutum ya zamanto bainal khawfi war raja kada ran kada hal ma'ana yana kallon ainihin wato in ya kalli tarin laifuffukan da yake wa Allah ya kalli irin abubuwan da yake yi na karan tsaye ga shari'ar Allah irin yanda yake bujirewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu lokuta din to abin yana tayar masa da hankali abin yana firgita shi abin yana ba shi tsoro sannan kuma a lokaci guda in ya tuna Allah maɗaukakin sarki rahamarsa tana da faɗi mai yalwar falala ne mai gafara ne mai afuwa to sai kuma ya ɗan dinga jin relief ya dinga samun sauƙi ya dinga ganin insha Allah zai tuba kuma yana sa ran Allah zai karɓi tubansa zai nemi gafara yana sa ran Allah zai gafarta masa wannan shine abin da ake so bawa ya zamto yana tafiya akai annal mu'mina yajma'u bainal khawfi war raja fa yasiru fi a'malihi a cikin ayyukansa ya tafi bainal khawfi war raja ga sallah da yayi shin wannan sallah ta sa Allah ya karba ko bai karba ba yana tsoro fa aka je lahira aka ce sallolin nan da yake ba a karba ba amma fa yana fasaharan insha Allah Allah ya karba shine al-khawfu war raja idan yayi azumi to gare azumi yayi shin haka Allah ya so yayi azumin sannan Allah ya karba azumin nasa ko akwai abin da yayi a azumin da yasa Allah yayi watsi bai karba azumin ba amma fa yana sa rai yayi kaman yanda ya kamata kuma yana sa ran in Allah ya so Allah zai karba al-khawfu war raja mutum yana bin Allah amma a tsorace yake amma kuma yana kaunar Allah zai karba yana sa ran Allah ta'ala zai yi masa afuwa ko da an samu tuntube a cikin wannan abin da yake aikatawa wannan shine abin da ake so a duk ayyukan mutum fa wannan fa ba fa wanda ya dukufa yana saban Allah ka'in da na'in ba da shi ake magana fa kana masallaci amma kana tsakanin alkhawf war raja Allah ya baka iko ga ka Saudiya kana yin aikin haji amma kana bainal khawf war raja shin za ka shiga cikin waɗanda za ka dawo garinku kamar ran da mahaifiyarka ta haife ka an shafe zunubanka gaba ɗaya ko kana cikin wanda aka watso musu aikin hajjinsu ba ka da masaniya ba ka da kuma wanda zai iya baka wannan amsar cewa an karɓa ko ba karɓa ba da aka gashi dai ka je kana murna ka sauke farali amma kana tsoron ko an karɓa ko ba karɓa ba alkhawfuwar raja kenan na fata an gane fala ya khafu faqat kada bawa ya zamto tsoron yake kawai wa ya ƙanatu min rahmatillah wanda sakamakon tsoron ma ya wayi gari ya ɗebe ƙauna da samun rahamar Allah. Ƙala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, Innahu, yanda al'amarin yake, la ya yi asumin rauhillah, babu mai yanke ƙauna daga samun rahamar Allah, illal ƙaumul kafiru na sai kafirai. In dai kai ba kafiri ba ne, to kakka yanke ƙauna da rahamar Allah. Allah ta'ala ya ce innahu yanda sha'anin yake yanda al'amarin yake la yaqan la yai asmin rauhillah babu mai ɗebe kauna da samun rahamar Allah illal kafiruna sai kafirai sifa ce daga cikin sufofin kafirai ɗebe ƙauna da yanke ƙauna da samun rahamar Allah to kai mumini musulmi kar ka zamto ka siffantu da wata sifa cikin sufofin kafirai kaga kenan nan Allah yana jan kunnanka kada tarin laifuffukanka kada a matsayinka na bil adama mai kusakurai mai tuba-tubai da yawa wannan su sa ka yanke ƙaunar Allah ba zai gafarta ma ba ka yanke ƙaunar kai ba za ka shiga aljanna ba Allah ta'ala ce babu mai yanke ƙauna da samun rahamar Allah sai kafirai Allah ya tsari suratu yusuf aya ta 87 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya sake maimaita makamanciyar irin wannan wato jan kunne makamancin irin wannan jan kunne cikin suratul hijr aya ta 56 Allah yake cewa qala ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون باب mai yanke ƙauna, babu mai ɗebe ƙauna da samun rahamar Allah illa dhalluna sai batattu a can Allah ya ce sai kafirai kafiran kuma su ne batattu anan da haka Allah ta'ala nan ma cikin suratul hijr ya ce wa man yaqnatu min rahmati rabbih babu wanda zaka ganshi ya fidda rai ya sare ya yanke ƙauna da samun rahamar Allah illa rahamar ubangijinsa illa dallun sai waɗanda suke batattu Allah madaukakin sarki cikin suratul zumar aya ta 53 ya kuma cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina waɗanda suka yi ta'adi da kasassaba akan kawunansu ya ku bayina waɗanda suka suka yi batanci akan kawunansu la taqnatu min rahmatillah laifukan duk da kake yi ba wani kake wa illa ba kanka kake wa ba kowa kake wa damage ba kanka kake wa damage duk zanuban da kake yi babu wanda kake batawa kake raunatawa sai kanka to sai Allah ta'ala ce duk da ka aikata kusakurai ka yi laifuka ka yi wa kanka ka sassaba da ta'adi amma Allah ta'ala sai ce duk da wannan la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke ƙauna da samun rahamar Allah kana laifin amma kakka yanke ƙauna da rahamar Allah wato yanke ƙauna da rahamar Allah laifi ne gundume mai fa a matsayinka na ɗan adam kana da gazawa kana da kasawa kana da son zuciya kana da rudin shedan da yake damunka ta ko'ina kana aikata laifukan da Allah baya so amma fa Allah fa baya so ka yanke ƙauna da rahamarsa Allah baya son ka ɗebe ƙauna da samun rahamar Allah Allah baya son haka fala ya khafu khawfan za'idan yuqannituhu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala malam fawzanul fawzan yace fala ya khafu da haka bawa kada ya ji tsoro khawfan tsoron za'idan ya kai wani geji da ya kai yanda ya karu irin karuwar da yuqannituhu min rahmatillahi azza wa jalla da za ta sa bawa ya yanke kauna ya ɗebe kauna da samun rahamar Allah fa hadha khawfun madhmum wannan tsoron to in ka ji shi to tsoro ne abin zargi Allah baya son irin wannan tsoron Allah baya son ka dinga ji masa irin wannan tsoron na kana ganin ma ba zai yafe ba ba mai rahama bane ba mai tausayi bane ba mai jin kai bane kamar haka kake kokarin ka siffanta Allah to wannan siffanta Allah da irin wannan yafi muni fiye da laifin da kake aikatawa kana aikata laifin amma fa ka dinga tuno cewa ubangiji ga irin sufofinsa da aka tsoron da zai sa ka dinga jin kawai a ta tafiya kawai kai dai kawai gashi nan da magana tuba ma kai ba ka ma yanke kauna kawai a dai tafi a haka to duk wanda tsoronsa ya kai wannan wato wannan matsayin to ya zamto mai yanke kauna da rahamar Allah to wannan tsoron ba abin yabo bane wannan yabo wato tsoro ne abin zargi wa kadhalika to mu koma ɗaya hannun haka ma yarjullaha azza wa jal ko azza wa jalla ya dinga kaunar samun rahamar Allah mai girma da ɗaukaka lakin sai dai la yukhrijuhu raja kada wannan kaunar samun rahamar Allah ta fitar da shi ila izuwa ga an ya amana min makarilla ya samu amintuwa daga ainihin wato dabarun ubangiji wato dabaru irin na kamun Allah kada mutum ƙaunar da yake yi da fatan samun rahama da ganin daidai da yake yi wannan kuma ta sa shi ya kuma fada cikin al'amnu min makarilla can al'yasu min rahmatillah aka ja mu nan kuma al'amnu min makarilla kawai mutanen da sun fi ka bin Allah sun fi ka ƙaunar Allah sun fi ka ayyuka na ƙwarai amma sun samu kansu daga al'amnu min makarilla kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu ba daidai suke ba. Da kada tarin ayyukanka na ƙwarai da kake yi, da ƙaunar samun rahamar Allah ta sa kuma ka dinga ganin ba matsala. Na yi magana ka dinga ganin a ai ku ba ku da matsala ba matsala ba da ku ake magana ba in ana maganar a tuba a gyara ai kaza ka dinga ganin ai kai ba da kai ake ba kai da kullun kana kwana a masallaci kullun kana kaza kana kaza a'a shine ma'ana al'amnu min makarillah bal yakunu kha'ifan min makarillah bal wai mutum ana so bawa ya zamto a tsorace yake daga makircin Allah daga makarun Allah wato kamu da dabarun Allah madaukakin sarki wa makarullahi jalla wa ala yaliqu bihi wa huwa min kamali sannan makaru irin na Allah ba makaru bane irin na ababan halitta domin shi makarun Allah subhanahu wa ta'ala ya liƙo bihi irin makaru ne da ya dace da Allah wa huwa min kamalihi yana daga cikar Allah maɗaukakin sarki ya siffantu da almakaru amma kar ka ɗauki ma'anar almakaru da take faruwa ko almakaru na abin halitta ka ɗauka ita ce almakaru ainihin wato irin wadda Allah ya siffantu da ita bal yakunu yake cewa la wato laisa ka bakaril makhluq makarun Allah ba irin makarun abin halitta bane almakaru fil lugha wai me ake nufi da almakaru din nan me ake nufi da makirci a larabci huwa isalul adha ila al-ghayr bi khufiyatin abinda ake kira da makirci ko makida shine ka cutar da wani aboye ba a san kai bane a je cikin dare a farwa wani ko a kwashe ma kuɗi an rip an sa max an rurrufe fuska a je a kwace masa abu kaza ta yadda bai san wanda ya cutar da shi ba an cutar da mutum bai san waye cutar da shi ba a je cikin dare a kashe mutum a waye gari a ganshi kawai an kashe shi su waye suka kashe shi ba a sani ba wannan shine almakaru isalul adha abinda ake kira da almakaru da larabci shine isar da wata cutarwa ilal gairi zuwa wani bi khufiyatin a boye a je a wato a cutar da wani a boye ta yanda shi wanda aka cutar ɗin bai san wanda ya cutar da shi ba wannan shi ake kira da almakaru bi haithu la yashkuru bi zalika ta yanda shi wanda aka cutar ba zai iya sanin waye ya cutar da shi ba fa idza kana hadha bi haqqin fa innahu adlun to idan an yi wannan hakan bisa cancanta to adalci akai wannan kalmar ta almakaru sai aka cutar da wani a ɓoye amma fa ya cancanci a yi masa wannan hukuncin sai aka je aka hukunta shi a ɓoye bai masan waye ya hukunta shi ba to wannan adalci aka yi masa domin ya cancanci wannan ba lalle sai ya san waye ya ɗauki mataki a kansa ba ya aikata abin da ya cancanci a yi masa wannan hukuncin sai kuma aka yi masa hukuncin ba a ɓoye ba tare da ya san waye ya hukunta shi ba wannan a wannan babin shi ake nufi da adalci ba zalunce shi ba adalci aka yi masa Allah sa ku kun fahimci wannan to sai malai yake cewa fa in kana hadha bi haqqin fa huwa adl wa hadha huwa makrul la to wannan shine irin wanda ake jinginawa Allah kayi wa Allah ba daidai ba ya sauko ma da wani bala'i bala ma ka san waye kawai dai ka dinga ganin an sa maka hannu baka ganin ci gaba al'amura duk abin da ka taba zai tabarbare jarin ka ya kare ka kamu da cuta iri kaza kaza kaza ka jingina wa wane ka jingina wa wane Allah ne ya dauki mataki akan ka ba ka kasa gane Allah ta'ala shine yayi wannan matakin akan ka sakamakon laifin da kai masa to yanzu in kai wa Allah laifi sai ya hukunta ka kasa gane cewa shi ya hukunta ka wannan shine almakarun da ake jingina wa Allah ina fata an gane da haka shi wanda ake jingina wa Allah adalci ne ba irin wanda ake jingina wa abin halitta ba wa hadha huwa makrullahi subhanahu wa ta'ala fa innahu yamkuru lidh-dhalimin kaji irin wanda Allah ta'ala yake shiryawa makirci fa innahu Allah madaukakin sarki yamkuru lidh-dhalimin yana yin makru ga azzalimai wal fasiqin da fasikai ta wace hanya fayusilu ilaihimul uqubata sai ya isar da wata uquba ya dandana musu uquba min haythu la yash'uruna ta inda ba su sani ba wani azzalimin Allah ya jarabce shi da rashin lafiya wani azzalimin Allah ya jarabce shi da yayansa wani azzalimin Allah ya jarabce shi da matarsa wani azzalimin Allah ya jarabce shi da makocinsa wani azzalimin Allah ya jarabce shi da shugabanni wani azzalimin Allah ya jarabce shi da wani ainihin wato abokin harkarsa ya ha'ince shi ya damfare shi wani azzalimin gashi nan dai to duk irin wannan wani fasikin Allah ta'ala ya saukan madda wani bala'i ya talauce wani fasikin a saukan madda cuta wani fasikin a ɗauke ɗansa wani fasikin matar ta mutu wani fasikin a yi ruwan sama ruwa ya tafi da amfanin gonarsa wani fasikin gidansa ya rushe wani fasikin a yi gobara ta cinye amfanin wato dukiyarsa wannan shine ma'ana fa yusilu ilaihimul uqubata Allah ta'ala zai dinga danno musu musiba da uquba min haythu la yash'uruna ta inda basu ma san daga ina cike ba ya ce ya rufe guri lafiya lau ba komai ba komai an zo an kama an ga guri ya kama da wuta ba wutan ne ba aka kawo ba ba ainihin wato wani abu na maganin soro ko kaza ko kaza ba babu komai gurin ma ba wuta amma kawai guri ya kama da wuta ya kone kurmus wannan yana daga cikin irin abin da Allah ta'ala ke turo wa azzalimai wannan shine afa aminu min makar min makarillah to wannan shine irin makarun da ake jinginawa Allah duk wanda kaga Allah yayi wa irin wannan ya zalunci kansa ko kuma fasiki ne ya yi fasikanci ko ya yi zalunci fa innahu yamkuru bil zalimin domin Allah madaukakin sarki yake shirya ainihin wato makaru bil zalimin ga azzalimai wal fasikin da fasikai ta wace hanya fayusilu ilaihimul uqubata sai ya sadar da uquba zuwa gare su kai tsaye zaka ga uqubar zuwa gare su sai Allah ya sadar da uquba zuwa gare su min haythu la yash'uruna ta inda basu sani ba wa hadha adlun minhu subhanahu wa ta'ala yuhmadu alai to wannan adalci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya cancanci ma a gode masa Allah dan ya dauki mataki akan azzalumai kamata ya ayaba masa bai kamata kila ma kana iya cewa abinda Allah ta'ala ya shine abinda ya daidai shine abinda ya kamata sun yi zalunci Allah ya musu ukuba sun yi fasikanci Allah madaukakin sarki ya sadar da ukuba zuwa gare su to irin wannan shine adalci daga Allah subhanahu wataala yuhmadu alaihi da ya dace ma a yi godiya ga Allah akan wannan amma idza kana isalul adha ila al-ghayr amma idan ya zamto an isar wato isar da cutarwa zuwa ga wani bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba fahaza zulmun wannan shi ake kira zalunci wala ya juzu kuma irin wannan baya halatta wa hadha huwa huwa makrul makhluqin kuma irin wannan shine makircin ababan halitta makircin ababan halitta irin wannan ne a buya a cutar da mutum ba tare da haƙƙi ba zalunci kawai to wannan shine duk inda ka ji makirci daga ababan halitta to irin wannan ne a yi wa wani makirci a matsafi wani a yi man makirci a masu sihiri ya haukace ko ya lalace ko kuma dukiyarsa ta lalace ko gurin sana'a sai gagare shi gurin zama a rasa kuma waye yi masa wannan wannan kaga shine irin makircin ababen halitta haka kawai wani bai taka maka ba bai zubar maka ba ba abin da ya ma kawai ka sa shi a gaba ka cutar da shi ka tura a cutar da shi kai masa cune kai masa kaza kai masa kaza to ire-iren waɗannan su ne makirci irin na ababen halitta kaga in ka auna da irin wannan makarun na ababen halitta da makaru irin na Allah ba iri ɗaya bane malam yana ta kokarin bambance maka ne fa tsakanin makarullah da kuma makarul makhluq laka idan ya zamto an cutar da wani ba bisa haƙƙi ba to wannan shine zalunci kuma baya halatta kuma irin wannan in ka ji an ce makircin da ake jingina shi zuwa ga abin halitta irin wannan ne amma makarul khaliq amma makaru irin na ubangiji mai halitta jalla wa'ala fa huwa mahmudun shi wannan makaru ne abin yabo galibi za a ga cewa sai idan ka yi wa Allah ba daidai ba ko ka kulla makirci sai Allah ta'ala ya mayar da sakamakon makircin kanka kamar yadda za mu karanta wannan ayar Allah ta'ala ya ce wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa makaru sun kulla makirci sun kulla makida wa makarallah Allah maɗaukakin sarki ya mai da martani na makircinsu wallahu khairul makirin Allah shine mafi alherin masu makirci kaji yanda Allah yake sai in ka taba shi shi ko makirci irin na duniya ba abinda aka yi wa mutum kawai zai je kulla wani makirci ko makida nan ku ka duba Allah ta'ala ce wa makaru sun yi wa Allah makirci wa makarallah Allah ya mai da martani na ainihin wato sakamakon makircinsu wallahu khairul makirin hadha min babil jaza'i lahum wannan babin sakamako ne da ya dace da su innahum yakiduna kaida Allah ya ce wa akidu kaida an fahimta ko yawwa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa makaru wa makar Allah wannan kaga sakamako ne irin na makircinsu fa huwa laysa zulman minhu wannan ba zalunci bane daga Allah subhanahu wataala wa inna ma huwa murattabun ala makarihim wannan kawai an tsara wannan mai da martanin ne akan makircinsu makaru su suka fara yin makirci wa makarallahu bihim sai Allah ta'ala mai da martanin makircin a kansu uqubatan lahum wannan uquba ce gare su kaga su suka fara shi Allah ta'ala mai martani ya mayar wa makaru sun kulla makirci wa makarallahu bihim Allah sai ya mai da martanin makirci a kansu wa hadha adlun minhu subhanahu wa ta'ala wannan adalci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa fil hadith ya zo cikin hadisi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna lalle ɗaya daga cikin ku zai dinga aiki irin aikin ‘yan aljanna, hatta ma ya kunu bai na huwa bai na illa zira'un, har sai ya zamto tsakaninsa da ya mutu ya shiga aljanna bai fi zira'i ɗaya ba. Bai yasbiku alaihi kitab sai littafin nan da aka rubuta tun yana cikin cikin mahaifiyarsa. Kun san akwai hadisin farkon hadisin hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ɗaya daga cikin ku ana tara halittarsa ne a cikin cikin mahaifiyarsa. inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi manzo Allah ce ɗayan ku ana tattara halittarsa gaba ɗaya a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfatan kwana 40 yana digon mani thumma yakunu alaqatan sannan ya zama gudan jini bayan ya zama mani ya rikide wannan mani ya zama gudan jini mithla zalika misalin kwana 40 thumma yakunu alaqatan sannan a 40 ta uku sannan kuma ya zama tsoka sannan Allah ta'ala ce fayursalu ilaihil malak sai a aiko masa wani mala'ika da mutum ya yi wannan arba'in arba'in sau uku to za a turo da wani mala'ika almuwakkalu bin rahim shi wannan mala'ikan kawai an wakilta shi ne a mahaifa fayi umaru za a umarci wannan mala'ikan bi katabi rizikihi cewa wannan jaririn da yanzu ba a ma busa masa rai ba ka rubuta arzikinsa bi katabi riziki kaf arzikin da mutum zai ci tun da ya zo duniya har ya koma zuwa ga Allah za a rubuta abinci abin sha sutura kaza kaza duk gaba daya bi katabi riziki wa ajalihi za a ce a rubuta ajalinsa zai shekara kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakan kaza za a rubuta sakan ɗaya mutum ba zai ƙara ban ya ci in yin lokacin wa amalihi za a ce a rubuta aikinsa wannan in ya zo duniya mutumin kirki ne salihi ne mutumin nagari ne zai yi abin da Allah yake so a rubuta wannan kwashaki wannan in ya zo ba aiki na kwarai zai ba za a rubuta fashaqiyun aw sa'idun dan wuta ne za a rubuta dan aljanna ne za a rubuta an gama jaffal kalam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kowa a cikin cikin mahaifiyarsa bai fito ba sai da aka yi wannan rubutun an rubuta arzikin mutum an rubuta ajalinsa an rubuta aikinsa an rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne ba mai iya kankare wannan rubutun to shine a ƙarshen hadisin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lallai ɗaya daga cikin ku za a gan shi yana aiki tukuru irin aikin yan aljanna har sai ya zamto kiris bai fi zira'i ba bai fi ‘yan mintuna ba bai fi ‘yan kwanaki ba bai fi ‘yan shekaru kaɗan ba ya mutu fa ya amalu bi amali fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan littafin da aka rubuta tun yana cikin cikin mahaifiyarsa sai ya masa rigaye sai ya masa shigar sauri fa ya amalu bi amali ahlin nar sai ya koma ya dinga aiki irin da yan wuta wani asalinsa za a ganshi mutumin kirki ne bai lalace ba sai da ya kuɗi wani kuma bai lalace ba sai da ya talauci asalinsa mutumin mai wadata ne bai zama lalatacce ba sai da ya tsaya sai da Allah ya jarabce shi da talauci wani bai lalace ba sai da ya samu mulki kafin ya samu mulki mutumin arziki ne amma yana samun mulki sai ya lalace wannan duk yana da alaka da wannan littafin wani sai dab da ƙarshen rayuwar kuma sai ga al'amura sun lalace al'amura sun burkice sai ya dawo ya dinga aiki irin na yan wuta fa yadkhuluha annabi yace da ya mutu sai ya shiga wuta yadkhulun nara zai shiga wuta ne bi sababi annahu amila bi amali ahli nar saboda ya aikata aiki irin aikin yan wuta wal jaza'u shi kuma sakamako murattabun ana tsara shi ne alal amali akan aikin mutum to kuma ga yanayin aikin da mutum ya aikata walamma kanar khatimatuhu yayin da ƙarshen rayuwarsa ya zamto annahu ya amala amala ahlin nar ya yi aiki ne irin na yan wuta da khalan nar shi sa sai ya shiga wuta Allah ya tsare Allah ya kiyashe mu walla akasu akwai kuma akasin haka upside down kenan inna ahadakum annabi ya sake cewa lallai ɗaya daga cikinku la ya'malu bi amali ahlin nar zai dinga aiki irin aiki na ‘yan wuta aikin tir aikin Allah wadai zai ta yi hatta ma ya kunu baina huwa baina ha illa zira'un har sai ya zama tsakaninsa da ya mutu ya shiga wuta bai fi zira'i ba bai fi ‘yan lokuta kaɗan ba bai fi ‘yan shekaru ko ‘yan watanni ba fa ya amalu bi a fa yasbiku alaihi kitab sai wancan littafin ya yi rigayi sai wannan littafin da aka rubuta ɗan aljanna ne sai kuma ya dawo ya tasiri fa ya amalu bi amali ahlil janna sai ya dawo ya dinga aiki irin aikin yan aljanna fa yadkhuluha sai ya mutu sai ya shiga aljanna yadkhuluha zai shiga aljanna ne bi annahu amila bi amali ahlil janna saboda ya aikata aiki irin aikin yan aljanna akwai wanda za ga kafirci yayi gaba ɗaya rayuwarsa sai dab da zai mutu kawai sai ya karɓi kalmar shahada da ya karɓi kalmar shahada sai ya mutu akwai wani kuma shi musuluncin ya yi ta yi shi bai ma yarda ba sai da ya zo mutuwa dab da zai mutu kawai sai ya yarda ya ce shi ya ma gano wannan addinin ba daidai ba ne ba a kan daidai ake ba kawai ya bar addini ya ce ya zama kirista ko ya zama kaza ko ya ma daina addini ashe dab ake yana faɗin wannan bayan 'yan kwanaki sai a ce ya mutu wa mata alai ya aikata aiki irin na yan wuta kuma ya mutu yana aiki irin na yan wuta bannaru la tudkhalu illa bi amalin kaga wannan hadisin ya nuna ashe wuta ba a shigar ta sai ta sanadiyar aiki wal jannatu ita ma aljanna la tudkhalu ba a shigar ta illa bi amalin sai ta sanadiyar aiki wal a'malu bil khawatim sannan ayyuka ana lura da karshen ba hawan ba saukar shi yasa ko da yaushe za ga muna addu'ar Allah ya sa mu cika da imani wannan shine cika da imani duk farkon rayuwa ba shi bane a zo ƙarshen mutum yayi kyakkyawan ƙarshe wannan shine shine wato ita ce rayuwa mai kyau Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe a wata ruwaya aka ce za ga mutum yana aiki irin aikin yan aljanna cikin abin da ya bayyana a idan mutane amma a wajen Allah wannan aikin ba karɓaɓɓe ba ne aiki ne irin ne mutu a kuna ina wani an je da shi jihadi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai aka fitar da shi jihadi aka gan shi yana ta fafatawa ya shiga ya fita yana ta ainihin wato fafata jihadi aka zo ake ba annabi labari ya ce ɗan wuta ne kuma abin ya ba sahabbai mamaki ɗan wuta ya fito jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana ta fafata yaki da shi an ga yadda yake ta nuna jara'a da jarumta amma ce dan wuta ne kai sahabbai suka ce ya kamata wannan mutum a bi shi ana jihadi ana watching ana kula da shi ana observing a kansa can sai aka ga an masa wani mummunan rauni ana kallonsa da ya lura da irin raunin da aka yi masa an masa illa sosai sai ya kasa hakuri kawai da ya tashi sai ya sa tsinin wato takobinsa ko mashinsa kawai sai ya sa cikinsa a kai sai ya danna ya kashe kansa aka ce sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane shine wannan karatun na yau da malam yake mana karatu ne mai ban tsoro wallahi ƙarshen rayuwar nan shine abun tsoro abun tashin hankali shine ƙarshen duk gwagwarmayar da kai ta duniyar nan ba ita bace mai tada hankali sai mutum ya zo mutuwa Allah ka sa mu cika da imani mala ya ce fala ya tarral insanu shi yasa kada mutum ya rudu bisa lahihi da kirkinsa ba mutane suna ta yabansa aiwa na mutumin kirki ne aiwa na tsakaya mutumin kirki ne ka yi ƙoƙari ka zama har a wajen Allah mutumin kirki ne shi sa a wata ruwayar annabi ya ce za a ga mutum mutumin kirki ne cikin abin da ya bayyana tsakaninsa da mutane amma mutumin banza ne a wajen Allah a zahiri haka yadda mutane suke kallon zahirinsa mutumin arziki ne haka a zahiri amma mutumin kawai ne a wajen Allah ka yi ƙoƙari yadda mutane suke ganin ka mutumin kirki ka zama har a wajen Allah mutumin kirki ne dan ka zama mutumin kirki tsakaninka da mutane ka zama mutumin banza tsakaninka da Allah wallahi ka faɗi ba riba shi yasa malai yake ta fala ya tarral insan kada mutum ya rudu fa bi salahihi da kirkinsa wastiqamatihi kada mutum ya rudu bi istiqamati wato wastiqamatihi kada ya rudu da kirkinsa da kuma tsayuwarsa kan tafarki cayi wani ai tunda muka tunda muka san shi malam harkar masallaci harkar addini harkar kaza to kada mutum ya rudu da wannan kirkin da jajircewarsa da tsayuwa akan addini wa ya amana ya dinga ganin shi ya aminto mina zaigi daga karkacewa lallai ko da ka zama jajirtacce akan addini ka zama mutumin kirki to kuma ka zamto kana ta'addu'a na Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da kai akan haka har ƙarshen rayuwarka domin akwai waɗanda za a ga karkata ta kan same su kuma su karkace shi sa fala ya'manu fala wa ya'mana kai kada mutum ya amintu mina zai ya dinga ganin ai shi ya sha ai ruwa ta sha shi ba zai taba karkacewa ba ya shekara wajen talatin akan wannan hanyar sai yanzu kuma ya daina abu ne mai sauki karka rudu da wani imamu ahmad har ya zo mutuwa sai kawai ake jin sai yana har yanzu wallahi har yanzu in ya farfado daga suman aka ce ɗazu kana cewa har yanzu me yake faruwa sai ce shaidan ne akan katanga shaidan ne gashi na yana imamu ahmad na yi ahmad bin hanbal na kafi karfi na na rasa yadda zan yi da kai yana cewa har yanzu so yake kawai ya ce hawawa ne kai ɗin banza ya gama da shi ƙarshen yake so ya lalata masa ƙarshen yana ka gama da ni kafi karfi na yana ina har yanzu abin da ya so shedan ya yi shedan abin da ya so imam Ahmad ya yi shine ya ce ai kai din me ai mu din mu din ne ai kaza ya cika baki shikenan shi yasa sai aka ce kada mutum kirkinsa da nagartarsa da jajircewarsa da tafiyarsa akan addini da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa ta rude shi ya dinga amuntuwa daga karkacewa kam zaga min muminin mumini nawa ya karkace mumini nawa ne ya karkace wa min muslimin musulmi nawa ne ya karkace wa min alimin balma malami nawa ne ya karkace ya zame malami nawa ne ya samu zamiya in takamar ka ilimi ko karatu malami nawa ne ya samu zamiya ba ƙura da Allah ya kata-kata da shi cikin suratul a'rab ba malami ba ne Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalba in tahmil alaihi yalhab aw tatruku yalhab ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون idan ka ko ilimi ne da kai to kada malamai nawa zamiya ta diba ta ɗebuwa ne ta kwashewa ne ta ɗebe kafawa ne wane shi ma da yana cikin tsayayyu yana cikin wanda baka isa ka ruɗe shi da kuɗi ko da mulki ko da kaza ko da kaza ba amma shi ma ya tafi wane shi ma haka wane shi ma haka kai kuma kake cika baki wallahi abu a hankali Allah ka ba mu dacewa Allahu jalla wa ala azagahum Allah madaukakin sarki ya zamar da su lamma hasala minhum ma hasala lokacin da abin da ya faru ya faru daga gare su minal mukhalafat na saba wa dokokin Allah fala ya amanul insanu ala nafsi da aka kada mutum ya amince wa kansa wa yuzakki nafsahu mutum ya dinga tsarkake kansa wallahi ka kiyaye tsarkake kanka ka kiyaye nuna kai kai din kai ne ai ku din ku din ne ko zuwa akai taro ne ko ana ziga ka wallahi ka hau karka hau wallahi kada a zo a kamba maka a ziga ka kan kai kumbura ka faɗa ka ta dinga tashi karka yadda karka ruɗu da kanka sannan karka tsarkake kanka fala ya aman fala ya aman min az-zayk wa yukhalid al-ashrar wa yastami' ilayhim wa yanzur fil fitan la ya amanu ala nafsi قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فلا يأمن من الزيك da kar mutum ya aminta ya saki jiki daga karkacewa ko daga zamiya wa yukhalid al ashrar mutum ya zo ya dinga mu'amala da ashararai ya dinga ganin ai dan ya shiga cikin shi ba in har guri kaza inda ake fasikanci ake laifi iri kaza ya shiga ya fita kalau kada mutum ya dinga wannan kada mutum ya aminta da karkacewa ya dinga ganin duk lalacewar lalatattu ya shiga cikin su shi zai fita kalau wa yastami ilaihim dan haka ya dinga sauraron ainin ashararai wa yanzur fil fitan ya dinga kallon fitintunu ya ce ai shi wannan ba zai fitinu ba dan ya ga mace tsirara shi ba zai fitinu ba dan ya ga kaza ba zai fitinu ba la ya'man ala nafsi kada ya amincewa kansa qulubul ibad zukatan bayi zukatan bayi baina usbu'ain tsakanin ‘yan yatsu guda biyu suke min asabi'in rahman daga ‘yan yatsun Ubangiji, wuyatta muƙallibal ƙulub da an juya yanzu za ka sha mamaki. Zukatan remote control ɗinsa a hannun Allah yake. Kana kallon nan da Allah ya juya kanan za a sha mamaki cikin ‘yan sakanni za ga mutum ya juya. Allah kada ka zamar da mu bayan ka shiryar da mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا يأمن على نفسه لا كذا متين يأمن شيء وكنزا muna da sauran lokaci ya cika to sai mu tashi akan zaka ji annabi Ibrahim shi karan kansa duk da shi annabi manzo khalilur rahman amma shi ma bai rudu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk